لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ya biyu ko sha uku sha uku ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗaya a sura ta arba'in suratul mu'min ko suratul ghafir ko suratul bidaud mun tsaya a darasi na ɗaya za mu tashi darasi na biyu aya ta bakwai a cikin wannan aya wato sura ne albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana ya tallafa mana wajen biya wa didi da fassara wa didi ba mu ikon aiki da abin da za mu ji sunna
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Allah madaukakin sarki yake annabina ya hamiluna al-arsha sune waɗanda suke rike da al'arji ana magana akan mala'iku wa man haulahu da waɗanda suke jefan da yusabbihuna suke jefan al'arji yusabbihuna bi amri rabbihim suna yin tasbihi ta hanyar gode wa ubangiji mun ce wato tasbihi da hamdala waɗannan sune manyan tasbihan da suke nuna girman Allah madaukakin sarki domin kace subhanallah ta korewa Allah duk wani abu da bai dace da shi ba duk wata na kasa idan ka ce alhamdulillah kuma ka tabbatar masa duk wani kalma ta yabo to shi wato subhanallahi wa bihamdi wato tasbihi ne da mala'iku suke yin ga ba dare ba rana wa yu'minuna bihi sannan suna masu imani ne wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna nema wa waɗanda suke imani gafara mala'iku suna nema ma gafara suna cewa rabbana wasita kullu shay'in ya ubangiji kai roki komai rahmatan wajen rahama wa ilman da kuma ilimi saboda haka Allah madaukakin sarki ya rahama da ta roki komai sannan kuma ilimin sa ya gabe komai sai ce fardin lil ladina tabu malaiku za su rika cewa ya ubangiji ka gafarta wa masu tuba gare ka ka gafarta waɗanda suke komowa zuwa gare ka dan duba واتبعوا سبيلك sannan suka bi hanyarka waqim azabal jahim Allah ka tare shi daga azabar wutar jahannama wannan addu'a ce da malaiku suke wa bayan Allah masu tuba ko da sai Allah yake ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم sannan za su ci gaba da cewa rabbana ya ubangiji wa da ilhum ka shigar da su jannati adilin wata aljanna wadda za su zauna fitur a cikin ta shine abadan aba da ba ranar fita shine wa atu allati wa atu wadda kai musu alƙawari wa man salaha min abai da wadanda suka kyauta da cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zuriyatihim da yayansu innaka antal azizul hakim lallai ubangiji kai ne al-aziz mabuwayi wanda ya fi karfin kowa al-hakim kuma mai hikima mai ajiye abin da ya kamata waqimu sayyi'at Allah ka tsare su daga munanan abubuwa munanan ayyuka da zunubi wa man taqi sayyi'ati yawma idin duk wanda aka tsare shi daga munanan zunubai da ayyuka a wannan ranar faqad ra'inta ko duk wanda ta tsare shi daga munanan ayyuka a wannan ranar to hakika ka ji kansa wa zalika huwa al-fawz al-azim lalle wannan shi rabo wanda yake babba to nan in muka kalla za mu ji mala'iku cewa suka ya ubangiji ka shigar da su aljanna wadda take za a dawoma a cikin ta allati wa'atan wadda kai musu alƙawari wa man sala min abaihim da waɗanda suka kyauta da cikin iyayen su kun jarabi sai waɗanda suke kyakkyawan aiki a iyayen wa azwajihim da matansu wa zuriyatihim da yaya saboda haka wannan kalubale ne ga kowa babu wanda zai zo ya fake cewa iyayensa ai idan ki kaza ne ko daga family kaza ya fito duk malamai ne a gidan ko da daga dangin annabawa yake ba ruwan Allah ne domin anan akwai kalubale Allah cewa yi malaiku cewa suke muna addu'a ne ga waɗanda suke kyautata daga iyayensu kaga akwai cikin annabawa wanda iyayensu ba su yi nagarta ba kuma Allah madaukakin sarki ba zai sa su shiga aljanna ba saboda ƴaƴansu annabawa ne annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya rike mu misali sannan a cikin mata akwai mata annabi Nuhu da annabi Lut wa daraba Allah masalan lil ladina amanu ra'at fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان لا تحت عبدين من عبادنا الصالحين حتى الله يجي suna karkashin bayi guda biyu daga cikin wato suna karkashin abdai min ibadina salihan wato daga cikin bayin mu guda biyu daga sattu annabi nuhu da annabi nuhu Allah yake fa kana tawuba amma suka hadince falan yubni ya alwa min Allah shay'a kasancewar mazajen su annabawa ne hakan ba zai wadatar da su a gurin Allah komai ba وقيل ادخلوا النار مع الداخلين za kuma a ce su shiga wuta tare da masu dawwama a cikin wutar matan annabi nuhu da annabi da wasu malaman tarihi suke ce walida da walida to wannan kada ce mazan mazan su annaba ne ba zai amfane su ba to sannan wa zuriyati da yaya kaga annabi nuhu alaihi salatu wasalam cewa ya ubangiji inna bunni al ahli wannan dan nawa bai yana cikin iyalai na sai Allah yake nawu laysa min ahli baya cikin yayanka innahu amalun ghayru salih a wata qira'ar innahu amina ghayru salih yayi aiki wanda ba na kware ba saboda kaga annabi alaihi salatu wasallam ya tara dangin sa gaba daya yace ya bani abdul muttalib ya bani kaza an tudu an fusakum minan nar ku tsirtar da gawukan ku daga gawuta yace ya fadi mata dinki muhammad sallallahu alaihi wasallam an tudu la kajini minan nar fa inni la ubdi arji minan nar shay'a ganin nima nima shi ki tambaye ni daga dukiya ta abin da yake so amma rana da kiyama miki abin ciki ba babu abin da zan tsina namu to kaga an daura tsakuwa don aya ta tsoro idan annabi alaihi salatu wasallam ya ga yana na Fatima wannan ina gani da kai don zai zo kawai ya zauna ya ce ai ya ce ai gidan cikin malamai ne ko shi ya ce ma shi sharifi ne ba zai ba Allah ba to uwar sharifa ba sai ta yi ta kanta shi abin da ya kamata ne hankali ya kalla wace riban ma abin da annabi ya gaya masa kenan to ballan da kai warin takalli hancin gauta kiran da biyu saboda haka min ba shi aula ka tsaya ka bi Allah madaukakin sarki annabi ya ce man bada abihi amalu lam yasri bihi nasabu duk wanda aikin da yake kirkar ne to na gaba gaba inda za ka kai laysa al-fata man yaqulu kana abi innama al-fata man yaqulu ha ana za saboda haka mutum ya rika cewa ai baba na kaza ne kai ba ba jarumi bane jarumi dai wanda zai ce ni ne kaza akan kansa saboda haka wannan shi ne sai Allah barkatun sarki yace innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne mabuwayi alazim kuma mai hikima sai yace wa qihi musayyiat malaiku za su ga wani cewa Allah ka kare shi daga asayyiat shine tunda kai ka har zuwa kasa domin wani lokacin sayyi'a da zuwa alqur'ani tana da shirka Allah yake fada man katama sayi'atan wa aqad bihi khati'atuhu fa ulaika bada ashabun nar hum fiha khalidun kaga tun da aka ce ashabun nar hum fiha khalidun to sayi'a anan tana nufin kafirci da shirka sannan akwai da take zuwa kabira da sagira in tajjan ku kabari ba tun hawla anu lokacin an ku sayi'atikum wa nudrikum mudkalan karima ka san da za a shiga da mutum aljanna ana magana akan mai zulubin da bai kai shirka ba an bayyana da ke ko to shi ne wa qimu sayyi'at Allah ka tsare su daga sayyi'a kowace iri babba da karama da shirka da kabira da kabira wa man ta'i sayyi'ati duk wanda Allah ya tsare shi daga sayyi'a sannan sayyi'a su'a sayyi'a tana zuwa da ƙananan zurbe kamar yadda na faɗa Allah ya ce man ya'mal su'a bi zabihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira alizai ko duk wanda ya aikata su'a to za a saka mara kansa sai na Abubakar yake ba ni sha a cikin Allah ya ce duk wanda ya zunubi Allah ya saka mara akai ya zo ga Annabi alaihi salatu wassalam hankalin sa ya tashi sai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba ka yi azara ba ka sallah yace ai wannan su suke kan kare zunuban wa'in kan to shi da hankalin sa ya kwanta cewa Allah baya jarraba ka da zazzabi ba ka tuntube zazzabi da mura da duwa yanzu cututtukan da zuwa ke kankare zunubi shi da idan mutum bai da lafiya sai da kanci Allah ya sa kafara an bayyana da jago saboda yake cuta kafara ce in Allah ya jarrabe ka da kwarai da gaske za ku su magabata in mutum ya dade da rashin lafiya ba sai fara tsoma kanta lokacin da za a bawa Abu Kilabah al-Jurri sunansa Abdullahi bin Zaid ibn Imam Ghazali ya kawo shi a cikin siyar alamin nubala da za a bashi alƙalanci sai gudu daga Basra sai gudu ta kullun su gudun bukatun suke mu kuma yanzu neman sa ake mutum zai kashe kuɗi duk wanda ya kashe kuɗi ya hau bukatun kai ma karka sa rai ne ba wani abu bata lokacin sai na Usman karatun mu na jiya mun fada da ya hau kan mulki ya ta ba albashi ko kwabo baya shi ko kwabo har ya gaba shi sa an jawaye da suka kace sai na Usman rashin kyautawa kansu suka yawa ko kwaban sa baya shi domin shi ne kuɗi ne da kuɗin zai hau haka ya kamata in kana da kuɗi ka hau mukali ka tallafa da kuɗin ka amma mu yanzu sace kuɗin zai lalita wani zai zo kwace gaba daya ya ɗebi kuɗin da in sun yana in shekara ɗari biyu a duniya wani iya cin yanzu ba Allah. Isa wata daga cikin masu makami a baya ta ce, yawanci ban masu makaman mu ba su da hankali. Ya kamata a rika musu gobe wajen kwakwalwa kuma gaskiya ne. Wanda zai zo ga kuɗin da jikokin sama ba za su iya yi ba ina hankali a nan. To a mun kila ba jirgi sai da zan nuna muku Allah ya madaukakin sarki yau mutum jarabawa. a kuri suke da wannan jarabawa da ya gudu wannan garin sai Allah ya jarabe shi da rashin kafa da hannu da ido ka kalli cututtukan kowace zaman kanta take kafa hannu ido wata rana Abdullahi bin Muhammad wani da daga cikin tabi'ai shi kuma yana da baɗi yana zagawa a gari kawai yana shiga wani daji sai yi wani yana ta wata addu'a yana Allahumma rabbi awdi'ni an ahmad laka hamdan uqatilu lahu shukra ni'mataka allati an'amta an'amta biha alayya wa khalaqtani man wa faddaltani man khalaqta tafdila yana ta faɗa wannan sai a wai yana ta faɗa addu'a yana ji addu'a wani yana cewa Allahumma rabbi ya ubangiji awdi'ni ka yassare mun ka hore mun an ashkura ni'mataka allati wato an ahmadaka hamdan uqadiru lahu shukra ni'mataka allati an'amta biha alayya ka hore mun ka bani kalmomin da zan iya gode ba a bisa ni'imar da kai mun wanda nake cikin ta kuma ka bibita ni akan al'ummai daban-daban wanda na fi kowa na fi da yawa daga cikin halittarka sai yana fara yana zuwa da yake ne sai gaba gaba ba hannu ba ne sai ba Allah a wannan yanayi kake cewa a baka kalmomin da zaka yi wa Allah godiya ba kafa ba ido ba hannu sai dariya shi wannan abu kila ba ta jirni din sai dariya sai ce da shi to da Allah ya ga dama harshen da nake zikiri ina tasbihin sa da shi ba sai rike shi ba kike ba dole ne ma godiya akan wannan ni'imar da yayin ba yana da yake yin shiru yana kallon sa sai ce to bawo Allah yanzu me kake so da taimako zan ba yake taimako ɗaya nake bukata a gurinka yake akwai tsara a nan yake bani abin ya mu alwala an zai sallah kwana na uku yau ban ji duniyar ta ba da Allah ka dubo mun kaga ina yake ko bai da lafiya sai Abdullahi bin Muhammad ya fara duba cikin daji yana ta duba yana zuwa kan wani rairayi sai ga sai ga kasusuwa ya kula sun cinye yara sai kasusuwan ka kawai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ga jarabawa da bawo Allah ne yake kuma yanzu in koma an ga ma wannan to bari ya dawo yana zuwa sai mai hikima sai da shi kana da labarin Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam duk da malamin ne zai ce kwarai kuwa yace Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam shine wanda Allah ya yi jarabawa da cuta shekara goma sha takwas yana cikin cuta yana zauna a wani yanayi yace sai da kowa ya guje shi dukiyar da kuɗi dukiyar da ta ƙare kuɗin da ya ƙare komai na da ya ƙare yace kowa ya guje shi wanda ba tansa ita kadai kamar da mun biya da ruwa baya cewa wasu cewa ce ma aiki wato aiki yake take zuwa ko da gobe take zuwa ta samu abin da ba ni haka take yake masa yake ƴaƴansa gaba ɗaya sai da suka mutu yana da yaya mata mata da maza duk suka mutu to yana jin ya zo wannan gabar shi Abdullahi bin Muhammad yace alhamdulillah sai ne wannan dan nasa wai duk wannan dabarun ba da yake wa dai ya kwantar mata hankali sai ce to wannan dan nasa da Allah ya baka da abin da ya faru ne sai ce alhamdulillah yace Allah na gode ma da kasa cikin duniya ta ba dan wuta ba wanda zai rayu tsawon rayuwa ya zuwa ta saba wa Allah Allah ya kaji a wuta sai wa Allah godiya a karo da ni yace sai zuwa jimawa sai je wata ƙara shi wannan abu kira wata jini din ji Abdullahi bin Zaid sai dai sai fadi ya mutu to shi wannan da yarba din da ya danji a wannan yanayin da yake ni ma to Allah ya mutu a wajen rabawa yanzu ni a gaba na wannan ba Allah zai mutu sai ka a kansa kawai ya turo ma ya kunce yadin da yana zaune yana kallon sa kawai sai ya ji duriyar wasu mutane wasu ɗan farki su uku ko biyar sai da wasu zuwa suka daka masa wani kike a nan yace wallahi wajen wani bawa Allah ya zo kuma gaji san baki gaji ya mutu kace mu dai ji magani yana buɗe fuskar ta kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ai abu kilaban sai yace kun san shi ne kace kwarai ko wani bawan Allah ne ɗalibin Abdullahi dan Abbas ne kiyamun laili ne sai dare ne kaza ne kaza saboda gudun bukari ma ya dawo nan Allah ya masa wannan jarabawa saboda haka kullun shi karatun Qur'ani da da zikiri yake da da sallah suka tukun tunkiya suka tumbaci gocinsa sannan suka kai wannan bawan Allah aka yi masa kira aka bune to shine nake ji a wasu mata jiya muna karatu da na basu wannan labarin nake duk jaraba da Allah ya miki da depression ya kawo ki yanzu ta kai dai kika dari ta wannan to kullum ina ba da wannan misali ne domin idan ka tuno shi duk jaraba da Allah ya ba sai ka ka samu shi idan kana complain ina yau faɗa wannan kalmar cewa Allah bai baka kuɗi ba to sai ka tafi orthopedic ka je ka ga wani kamar sa arabe yake kara guda kai ne ga Allah bai raba da kai ba a wannan abu ko ba haka bane ka tafi an yi salo ka je ka ga wani yanzu wannan ka takwas yana nan kullum ba da ya ce har yanzu ba ba a gane ne yake damun ba me yasa ba kai complain cewa me yasa Allah bai raba da kai ba to wayannan suna ɗaya ne cikin fa'idodi da ya kamata kullum mu rika kallo sai mu rika gode wa Allah kaga ga jaraba abu ilaba amma kullum cikin godiyar Allah ne cewa Allah ya warke da harki wani yana da da harki ne so ya hudu ya rika magana ya kaza kuma akan sa ake magani Allah mun gode ma Allah ka iya mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana saboda haka wannan shi ya Allah madaukakin sarki yake wa man taki sayyati yawma idin faqad rahimta duk wanda wato ka tsare shi a sayya daga munanan ayyuka faqad rahimta ka ji kansa Allah ka ji kanmu wa zalika huwa al-fawz al-azim lalle wannan shine al-fawz rabu wanda yake al-azim kuma babba sai Allah yake ni إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Allah ya ce innal ladina kafaru hakika wannan suka kafirta yunadau da za su ji ana kiran su mabdiyul lil majhul akawu za a kirawo su malai suka ce malaiku ne za su kirawo su ce la maqatul lahi akbar min maqtikum anfusakum sanan da Allah ya muku ta bi wato girma fiye da yadda kuka kalli kawukan yadda kuke tsabar kawukan in su da aure ila iman lokacin da aka kirawo su wato zuwa ga imani fa takkuruna kuke kuka kafirta kuka kiyarda ku shiga wannan imani to lokacin da shine wato innal innal ladina kafaru anfusahum wato wa alim yawm al-qiyamah innal ladina kafaru innal ladina kafaru anfusahum wa alim yawm al-qiyamah hakika wanda suka yi wa kansa asara su da iyalan su ranar al-qiyamah wato su suka fi kowa zargin kawukan su ranar al-qiyamah shine malam adai yake ga mana cewa wato Allah yana bada labari innahum yunadawna yawmal qiyamati wa hum gamaratin miran za a kira wasu ranar alkiyama za su zo su ido biyu da wuta wazalika inda ma ba ta rumina azabillah da sun ido hudu da wuta ma laki bala da yadin bihi fa makata wa inda zalika anfusahum suna ganin wutar kuma sai su koma zargin kawo kansu إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم واتو يوم القيامة إذا نكتون كاو cewa hakika asararru su ne wanda suka yi wato asara kawo kansu ranar alkiyama mutum yana ganin gaskiya ya kidi to shi ne malai ce wa abu ga zuha za ya talbukbi suna ganin wutar sai su kyamace ta tsani wutar nan iya tsana bi sababi ma aslabu min al'amalin sayya za a haɗa su da wuta ne saboda dalilin abin da suka yi suka gabatar na munanan ayyuka allati kana sababu dukhulihim ila an-nar wanda muna da ayyukan su shi zai janyo su shiga wuta fa akbaratuhum al-mala'ikatu inda zalika ikhbaran 'aliyan sai mala'iku su ba su labari labari wanda yake madaukaki na dauhum lida'an bi anna maqtal lahi lahum fi dunya zai su kira su daga nesa sai sanar da Allah ya muku kyamar da Allah yake muku a duniya ina kana yu'radu alaihim al-iman lokacin da ake bujiro musu da imani da yakuruna suna kafircewa akanta min maqtikum ayyuhal mu'azzabun ya bi wato kyaman da kuke kawo kanku ya buwan da za a yi wa azaba a wannan rana imamu qatada yace la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ay yaqulu la maqtullahi ahlud dalala hina urida alaihim al-iman fi dunya fatarakuhu wa abaw an yaqbalu wato kyaman da za su yi kansu kuma abota bata lokacin da aka bujiro musu da imani a duniya suka yi suka yi watsi da shi akbaru ma mimma maqatu anfusahum ila ayatu azaballah iyabi iyabi wato girma fiye da yadda za su kana kawo kansu lokacin da suka ga azabar Allah ido da ido wanda yake da shi ran da aka kama shi idan aka kama shi an yi an yi da shi da ya jira ran da aka zo aka yanke ma hukunci musamman a gaban alƙali in ka kalli idan ka za ka raina kanka ne a wannan lokacin ku kai ma sai ka tausaya ba yanzu ma ranar da za su yi da hudu da azaba raina kansu da za su yi ya fi irin yadda suka raina kansu a duniya lokacin da aka kawo gaskiya sun san gaskiya ce suka yi shi ne abin da ake yi to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wato in su da auna ila limani fa takunu qalu rabbana qarabi ayati ka hada ta gaba
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وبربه تؤمنون فلشكر الله العلي الكريم الله مدوكacin sarki yace kalu da bakin su sai kaji suna cewa rabbana ya ubangijin mu amatta nasna dai ka kaje mu tauri wa ayyata nasna dai da na kara ya mu tauri ba ta rabbana bi dunubina mun yi ikirafi mun yi confession da labo mu cewa mun tabbatar mun yi fa hal ila qurujin min sabil ya ubangiji abota hanya wanda za mu koma duniya tambaya ce Allah yake zalikum akan je tabbatar ne bi annahu saboda sha'anin yadda yake idan du'a Allah wahdahu idan aka kirawo Allah shi kadai kafartum sai ku kafirci da an ji Allah za a bauta shi kadai kafircewa kuke yi wa in yushrak bihi tu'minu idan aka kafir aka yi masa shirka kuma je ku imani ku yadda dan haka Allah da wuri an ce za a gurin malam gobe da nisa sai an kalle zai kwanta amma ka ce ai dan Allah shi kare a tauhidi kiran sai ka mu za ku kai wa karatu kaza kaza taimakon nan kowa ya to kaga duk wannan su barki an ce ai dan Allah shi kare yana nisa amma an ce aka bi gurin wani boka kuma hankalin sa ya kwanta kar ka dauka da iyaka gura ya ce hadda kai in dai kana da wannan tunanin to jina Allah madaukakin sarki yake fa hukumu shi hukunci lillahi da Allah yake al'ali wanda yake madaukaki zamu zo mu bayanin uludin al-kabir kuma mai girma to nan kalu kafirai za ce rabbana amatna sanatayn wa ahyayna sanatayn kara ya muta sau biyu sannan kuma ka kace mu sau biyu ya raya wata sau biyu take Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa raya sau biyu shine kacewa sau biyu amatna sanatayn kacewa ta farko shine lokacin da kuke ko muke jikin gadon bayan ma'aikun ma'annaba adam kowa a bakin shi wallazi aujada na min al'adam Allah ya samar da mu ne daga rashi lokacin da kake dugon mani a gadon bayan ma'aikunka annaba adam alaihi salatu wassalam annan lokacin ba ka da rai wa alayka wato kaga kisan farko kenan da Allah ya raya ka ka zo duniya sai kuma ka dauranka kaga wato mutuwa da biyu kenan to sanan rayuwa ta farko ita ce rayuwar nan da kai lokacin da aka dauran ka rabi sannan kuma wato rayuwa ta biyu shine ran da za a tashi ka lokacin da za a tashi alkiyama shine Allah dan masud yake daidai take da kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wannan ayi ta fito ma da wannan karara ya za ku rika mutum cewa Allah maɗaukakin sarki wa kuntum amwatan bayan da bata tuni ku shine na farko ba ahyakum sai Allah ya rayar da ku thumma yumitukum sannan ya dauran ku kaga mutuwa ta yi ko an gaba thumma yuhyikum sannan a tashe ku wani fi qasuri baka in kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah saboda haka thumma ilayhi turja'un sannan gurin da za ku koma shine rabbana amatna sanatayn wa ayyatna sanatayn فاعترفنا بذنوبنا من استراجي da zunubinmu fa ana ila khurujin min kabil in akwai wata hanya da za a bai da mu duniya kaji ba ya je kara cikin a duniya annabi cewa duk wanda ya je kara cikin a duniya Allah ya yanke ba hanjari eh duk wanda ya je kara cikin a duniya Allah ya gama yanke ba hanjari shi ka an kaje kara cikin kana gun Allah to ka gode wa Allah dan wani yana ne ya je kara cikin a bayan wani guri wanda ba a fada an fahimta da jago to wannan shi shi za Allah yake wala wala wata ra'inu ibu ala nari fa qalu ya laitana nurad wa la nukadiba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin bal bada lahum ma kanu yakuna min qabl Allah yake wala rudu la adu limanu wa anhu wa innahum lakadibun ina ma lokacin za ka dansu lokacin da za a kai da su a gaban ubangijin wa qalu za ka yi jina cewa ya laitana ya kai kanmu ina ma nurad a mai da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina wala mu qara qaryata ayoyin ubangijin mu duka ayatul kauniya da ayatul shar'iyya duk ba za mu qaryata su ba sai Allah yake ne wa nakuna minal mu'minina kuma suna cewa za mu zama cikin mu'minai sai Allah yake bal bar wannan magana badalau ma kanu yakuna min qablu abinda aka kasance ana koyo musu ya bayyana a gare shi ne da Allah yake walau ruddu da za a dare su duniyar da adu ibadu wani Allah yake sai sun koma abin da aka hana wa innahum lakadibun Allah yake ƙarya suke makarya ne walau tara idil mujrimuna rakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana awsalna wa sami'na fa ji'na bi'amal salihan illa mujrim ina ma za ka sa mujrimai in tsugunna a gaban ubangiji kowa ya tafi yadda kai a gaban ubangijin suna cewa rabbana abtarna wa sami'na ya ubangiji mun mun gani kuma mun ji barje ina kamar da mujuriya na bai sadi hazami ayyukan kwari inna mu'minuna yanzu mun samu yakini mun gani kurukuru tabbas gaskiya ake gaya mana wane mutum Allah ya ce ai ya bara wa lahu bi la'adu liman huwa an in an dawo da su sai sun koma gidan jiya tuban buzuru zaki ba tuban gaske ba kuma Allah yake wa mustaqiruna fi ya rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal sai Allah yake awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru bihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu ma'adil zalimin min nasir duk wannan ana magana ne akan dabi'unsu rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimin Allah wai shi ne za su rika cewa Allah ka fitar da mu daga wutar nan in muka dawo gidan jiya domin zalunci kawo kanmu sai Allah ya ce irtabu fiha saboda tsabar damu da suke wa malaiku sai Allah ya ce ku toje magana ta da jero saboda ana dukan ka kana ihu kana rage radadin ba eh ai wannan shi sa ba a so mutum ya zo a man mutuwa yanzu yana hawaye kace habawa ne ya habawa ne ka kare hawaye ne yana yi wa wani kaje yana habawa ne ai ka zama jarumi kai ba daidai bane wani irin jarumi in kamar ki mutuwa ce ai wannan hawaye rage ne rage radadi yake ihu kuka kera ne haramu amma hawaye wani in bai ba wallahi ko sai da breathing ya kama sai ya koma ga anti depression din nan da ake magana saboda takeici abu abun zuciya yake fitowa amma hawaye ana annabi ya ta albina biyo kan lokacin da dan gidan Zainab ya rusu tace sai annabi ya zo biyo ya dauke shi yana hawaye yana zuba akan jikinsa sai sai ma hada ya rasulullahi sai wannan kuma sai haka ya ma ji Allah sai annabi ya ce wannan da kake gani rahama ce da Allah yake saukarwa a zukatan masu jin kai kaga amsa tausayi ne da Allah yake sa a zukatan masu tausayi to shi ke na amsa ta fita kukan jera shi ne haramun amma na hawaye ka kyale mutum to shi ne Allah madaukakin sarki yake wato wannan abin za a yi sai a ce ita ubiya a toge magana sai dai bi ta mahama irin ta dai ita kawai buɗe baki wala tu kallimu da yau ka tsara magana to shine rabbana amatna sanataini wato fa la ila khurujin min sabilin kenan sai Allah ya ce kariya eh zalikum hakan ya tabbata ne bi annahu saboda matsalar su shine idan du'a Allah wa ba ambaci Allah wa da wuce kadai kafartu sai ku kafir innahu kanu idan qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun an ace da su la ilaha illa Allah sai su girman kai wa yaquluna inna la tariku alihatina li ja'irin majnun kirka cewa yanzu ba bar allolin mu saboda wani mawaki ne tabin ka saboda shi shi ne Allah barkatun sarki yake to wato wa'ada wuce kadai kafartu wa in yusrak bi tu'minu inna lillahi amma da an yi shirka da Allah sai ku yi imani wal hukmu lillahi al-ali lalle hukunci ya tabbata ga ubangiji madaukakin sarki al-ali wanda yake madaukaki al-kabir sannan kuma wanda yake mai girma in ku kalli wannan ayar da kyau za ku ga wato da aka lissafo sunayen Allah mun sha faɗa kuma da ba a cikin wato tadabburi na sunayen Allah kaga fal hukumu sai da ne fadi al aliyu al kabir sai aka fara da kawo sunan Allah a farko mun ja faɗa wannan cewa Allah ya fara bayanin sunayen da ya fara sa Allah a farko domin shine sayyidul asma wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa rahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwa al malikul qudus ina yawan maimaita sunayen Allah idan ka koyi addu'a da ka gane girman ka iya addu'a da su zaka dace kwarai da gaske to kaga nan jiwa da yiwu ce fal hukmu lillahi sai da ka fara da Allah sai ce al aliyu sannan al aliyu al kabir kuma mai girma ka duba suna imanin da Allah kyawawa kyawawa wanda zaka mutum ya zo zai ka Abdullahi Abdullah duk wannan sunayen kana da su Abdul Ali ko Abdul Ali sannan Abdul Kabir duk zaka ta amma mutum sai ya sa suna wani mara kyau kuma sai yana tambaya yanzu yake baki duk ka suna yana na Allah duk da kuke gaba waje ake Abdullahi wani tsohon suna ne to waye to wani akwai da adiba a ciki Abdullahi da ke tsohon suna waye to wani ba daidai bane Abdullahi annabi alaihi salatu wasallam yace mafi ya kyawun sunayen da Allah ya rubuto shine Abdullahi wa Abdurrahman da kuma ire-iren su ko kaga misali aka bayar amma wani zai ce ba wai Abdullahi tsohon suna ne ni dai duk wanda ya fara mun zan tambaye shi waye tsohon a ciki to kaga nan al-aliyu shi kuma duk inda ka ji kalma al-aliyu ana so ka hararo abubuwa uku ulul zati ulul qadab wa to qahri wal galaba sanan ulul sha'ni kullun ka rika hararo wannan sunan ulul zati shine ka dauka cewa Allah madaukakin sarki a sama da a sama yake da kowa ko da irin halitta domin kaga an gaya ma cewa akwai sammai guda bakwai na farko an ce ba Allah ya daidaita al'arzi ne kan da ya dace shi cewa ne liko bihi kamar da Imam Malik ya faɗa to sai aka ce ba kuma samman nan guda bakwai sama ta biyu ta fita ɗaya girma domin da aka tashi sama ta ɗaya ta biyu za ta zo ta idan ka iya ɗaukar ta farko ka wurga cikin ta ɗaya ta ɓata kamar kifi a dare ka ɗauka ɗaya da ta biyu ka wurga ta uku za ta ɓata kamar kifi a dare ka ɗauke ɗaya da tabi da ta uku ka wurga ta hudu za su farka kamar titi a daji ka ɗauki duk gaba ɗayan su ka wurga ta bakwai za su farka kamar titi a daji to me a saman sama ta bakwai kursi wace a kursi wun samawati to idan ka ɗau sama ta ɗaya zuwa ta bakwai kasa ta ɗaya zuwa ta bakwai ka wurga a kursi ubangiji shi ma kasa za su kamar titi a daji me a saman kursi ruwa wa kana arshuhu ala al-bahir a suratul hud ko saboda haka shi ba wannan alifin da na faɗa yanzu duka da sammai da kasai da kurfiyu in ka wurga ta ruwa za ki baka kamar titi a dai to haka ka kaddara shi duka ka wurga wa al-arshin ubangiji shi ma za ki baka kamar titi a dai shi za ake cewa shine mai uluwul dai saboda haka wayannan abubuwan ba wanda zai ke daukar Allah gaba ɗayan su ya fi karfin isa ake cewa sun matsawa alal arshi ya daidaita al arshi istiwa ya riko ni kamar da haka sai ka fi ganin girman Allah ina ulul zat sannan ulul qahd wal galaba wa huwa al qahir fawqa ibadi wa huwa al hakim al khabir wa huwa al qahir fawqa ibadi wa yusila alaykum hafazatan hatta idza jaa aqwatu adakum al mawt tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun wannan shine wato qahariyya an bayyana da jago sanan ulu sha'an a girman sha'ani Allah ya fi kowa duk da kaji an ce al'adi to ga hararo wa ina abubuwa uku shine suna Allah zai rike ma tashi za ka rika jin garɗin da a cikin bakinka da cikin jikinka al-kabir kuma mai girma sai ce هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من Allah yake huwa alladhi yuriikum ayati Allah yake nuna muku ayoyinsa wani irin ayoyi al-ayatul kauniyya wal ayatul shar'iyya al-ayatul kauniyya shine mun fada shi ne saba inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahari wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wa min ayatihi duka wannan ayoyin da Allah ya faɗa a cikin suratul ankabut shine al-ayatul kauniyya al-ayatul shar'iyya kuma shine duk abin da Allah ya ne ya hukunta cewa ayi kaza ko a bar kaza wala taqrabu zina wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan wala taqtulu awladakum min imlaq wala taqtulu awladakum khashyata imlaq duk ayati shar'iyya to Allah shi yake nuna muku wa yunzilu lakum min as-sama'i rizqa kana Allah shi yake sokan muku da arziki daga sama inda arzikin nan daga sama yake zuwa dan dan da zaka ce wani ya sani kai da wanda yake bayarwa daga sama kai ma zai baka in kai ga da wannan ku je ka zama mai godiya da hakuri akan kowanne ne to shine Allah ya rubuta sarki yake wa ma yatazakkaru illa man yuni amma ba mai tunani akan wannan kun ba wanda yake koma zuwa ga Allah ba shi kada zai da Allah shi yake bada azumi shi kada yalla yake فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون to abin da ake kiran ka da shi kana so ayoyi shi ba tasiri kullun ka rika kiran Allah du'a din nan matsala ko du'a ibada yayin da zaka yi na roko ko ko na ibada ka roki Allah mukhlisi da kana da tsarkake Allah tsarkake shi lahu din kana da tsarkake masa addini shi kada shi to ma ce lahu walau kariya al-kafiruna ko da kafirai ba sa ka kira Allah shi kadai karke da kai girka sai Allah ya ce رقيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار Allah yake rafi'u darajat Allah shine madaukakin daraja wanda yake wato mai daraja daukakakkiya wasu malamai kuma suka ce bi ma'ana rafi'u darajat wanda yake daga darajar wasu ya daga darajar wanda yake mai daraja ta ɗaya goma ta goma ko fiye ma da haka domin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja kaga Allah ya ce kaga darajojin mutane kana matsayi na kaza ka koma na kaza shi mai daraja ne madaukakiyar daraja ka na kuma shi ne mai kaga daraja duk bi idan ka sa yayi dun arji shi ne ba abokin al'arji kaga a cikin halittar Allah ba ta da al'arji ai domin al'arji ne da yake an fahimta da kyau ko yulke ruha Allah madaukakin sarki shi yake sokar da wahayi a ruha nan wato alwahi wa jini yana amri da umarninsa وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا سو ذاك أي وحي من أمرنا سياجي نبي من أمري daga umarnin Allah alaman ya shawo ga wanda ya ga dama ka gani idan cikin annabawa ne wato su ne wanda ake wahayi sun kuma ba annabawa bane shi wanda Allah yake sawa hikima a cikin bayi sai ga wanda Allah ya ba shi hikima to wannan abu ake ne daga cikin bayin sa yun zira yau Allah yana bawa annabawa hikima ko yana sokan musu da wa'azi dan su rika yin wa'azi suna yin gargadi da ranar addu'a shine yawmul talaq sai da cikin sunan alkiyama ne za ki kira ta yawmul talaq saboda kaga ranar ne na farko da na karshe za ta haɗu qul innal awwalina wal akhirin lamajma'una ila miqati yawmin ma'lum saboda haka kaga za a haɗu tsakanin azzalim wal mazlum azzalim da wanda aka zalunta sannan kuma alqatil wal maqtul da wanda ya kisa da wanda aka kashe an gane ko al-ra'i wal mara'i shugaba da wanda ake shugabanta duk za a haɗu da wanda ya sace kudin ku da wanda aka sacewa duk za a dira da alkiyama kowa kowa da kowa to shine abin da Allah yake faɗa za a haɗu tsakanin ta da uba ta da uwa iyaye da yayansu a mai da gida da yaransa kowa za a haɗu to shine yawmar talata yalla yake yau ba bari zo a ranar da abu da tufili shine bari zo shine mubaraza ai kaga single convert kenan ka fito ga ni kaza shine mubaraza to bari zo za ka fito fili la yaqa ala allahi minhum shay ba wani abu da nasu da zai buya wa Allah wani ba za a ce ai an mace ba dole jiwa ba ne mutum yau mai jin tawara duna la takwa minkum khafiya ba wani abu da zai buya babu shine la yafa'ala lillahi minhum shay babu wani abu da zai buya wa Allah madaukakin sarki ai aljami'u fi ilmihi ala sawa ya Allah yake liman al-mulku al-yawm ga mulki to yau mulki kuma ga waye ne yau mulki na waye mun yi wannan bayani a baya an fahimta da kyau ko Abdullahi da Abba jiki ba wanda zai ragowa wanda wannan mala'ikun guda hudu Abdullahi da Abba da lalubin da ada da wasu daga cikin su daliban su sun faɗi wannan kalmar malai yake kanta da dawa fi hadisi ibn Umar annahu ta'ala yahyi as-samawati wal ardi bi yadihi mun biya a baya to Allah zai nan nadi kamar da kasai gaba daya kafin ne tambayar mun biya karatun mu na tafi biyu ne cewa za a tattare ya Allah ya rika cewa anal maliku anal jabbar anal mutakabbir aina mulukul ardi ina sarakunan barkata aina jabbaruna ina azalimai suke ina ba su kwashe lalitar kasa gaba daya aina mutakabbiruna ina ba su girman kai mun biya wannan Allah zai tambaya ba wanda zai bada amsa zai ce liman mulku yau wasu malamai suka ce sai shekara 40 ana tambaya shine wani bawa Allah a cikin dalibai ilimi ya tambaye ni cewa bayan an tashi cewa idan an yi wannan tambayar za su ji kace wallahi ban sani ba su mutane da suka mutu gaba daya za su ji ai ta bana da ja ta tambaya ina mutane suke lokacin da za a yi wannan sai annabi yake wata suna kan sirari to magana za su ji na ta so in duba wasu abubuwa sun ja kaina ko in tambayi malamai na in ji yaya za su ji ko ba za su ji ba ni ne ban sani ba za su ji ba za su ji ba wallahi a'lam an fahimta da kyau amma Allah zai ba wa kanka amsa sai ce lillahi mulki ya tabbata ga Allah alwahid tilo alqahar wanda ya fi karfin kowa domin shi ne al'adili kaga huwa alqahir ba mai wadi eh shi za ya ce alwahid alqahar shi ne wanda yake tilo wanda ya fi karfin kowa da shi ne Allah madaukakin sarki yake al-yawma اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ألا يجعل اليوم يوم تجزى كل نفس بما كسبت يا ذاك وقوة نريد عبد بيت ورورك ده عبد كي قال يجي لا ظلم اليوم يوم إن با ظالم با ظالم kwata kwata domin Allah wa rubucin sarki a tubobin da babu zalimi inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah ba ya zalunci ko da dai dai dai kwaye zara ba ya yi kwata kwata shine kamata baka bi sai yi muslim amma da yake bata a cikin sai muslim an abi zar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima ya ci an rabi ya azza wajal hadisi qudsi Allah yake ya yi wadi ya ku ba yi da ni haramtu zulm ala nafsi na haramta zalunci akan kaina waja'altu bainakum muharraman lakan ya ji abun haramtawa a tsakaninku fala tazalamu karfi jahili ya ibadi inna ma yi a'malukum awsiya har zuwa inda yake cewa ya ku bayi na ayyukan ku ne nake kiyaye shi da Allah kuma uwfikum iya sannan cika muku ba man waje da khairan fa yahmadillah duk wanda ya ga alheri ya takaddasa ke gode wa Allah wa man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya ga koma baya haka kai zargi kowa sai kansa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah bi tsananin bi saurun hisabi ne ayyuha yuhasibu al-khalaiqa kulluhum jewa halittu gaba ɗayan su hisabi amma yuhasibu nafsan wahida kamar yadda zai yi wa rai guda ɗaya hisabi kamar yadda yake cewa ma khalqukum wala wa'atukum illa ka nafsin wahida da halitta ku da tashin ku kamar rai ɗaya saboda haka yiwa bayi hisabi gaba ɗaya ba zai wahalar da Allah madaukakin sarki ba gaba ɗaya hijabin bayi duka kamar yi wato mutum ɗaya ne hijabi a gurin Allah wa ma amruna illa qa'idatun kamar kalan ayi kalani bil basar haka Allah yake a suratul qamar saboda kamar kinta wa ido Allah madaukakin sarki zai kamar hijabin duka mutane to ina ga zamu tsaya anan abubuwan da muka faɗa din Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yace mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon manta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka nuna ka ba mu ikon guje mata akwai wani ya tura da tambaya cewa aya ta tara ko kamar haka yake aya ta tara kamar da ke sanya ta yau mai fa qadira inda wata rana ake nufi rana alkiyama su wanda Allah ya rubuta dadi ya kiyaye shi a wannan ranar daga munanan zunubi ya ji gurin Allah ya rubuta dadi ba munanan zunubi to Allah ya kiyaye shi rana alkiyama ce to da alkiyama ake nufi ana nufi rana alkiyama a a ba ka ce ni ai albujira ke ba cewa albujiran kawari da kake jarabawa shine abin da ake nufi albudu ake wasu amma da ladi jaraba wata ne wannan tambaya ce ne ko kwaje Allah ya zanka da ake alaikum salam ta suna ya Allah ayi ba a za a nuna gaskiya sai dai a sa nuru ba a za a nuna kamar a nuna ka gane ko ai suna al'adiyu ba ai suna Allah ne amma yanzu injiniya ba zan ce ma al'adiyu ba domin suna Allah ne kamar yana da yau yawwa idan aka cire ma riba kamar da ya zoce ne yake mana ana iya samun ne kabir ba za kabir ba ma mun kabir ma ake cewa ko in an cire ma riba ba suna Allah ba ne wani abu ne daban kuma amma inda ma riba suna Allah ne shi ne bambancin kawai suna ɗan adam ba ma riba na Allah da ma riba kamar yana yanzu yawwa dan karkata mu tsari a rajin wani kuskure ne kwarai kuwa in dai wanda ake su sai dai a sa muzago na muzago ne dai gaskiya ne in dai sun sa ma'aribar to ya zama sunan Allah in ba babu ma'aribar to ya halatta nuru aliyu kabir duk ya halatta haka yi da jahu wallahu a'lam Allah ya yarda da mu na muna roƙon Allah da duniya ta jawawa da gobin da wanda kuka Allah ya jawo kuwa bukatun da zaka yi waɗanda suke mana wuya da duniya da dai Allah ta biya mu masu neman jaji da masu neman sana'a da aiki Allah ta biya mu muna roƙon Allah da duniya ta jawawa barka lafiya gida da asibiti Allah ta wasu lafiya mu da yake da lafiya Allah ta yi da lafiya muna roƙon Allah da duniya ta jawawa da gobin da wanda kuka Allah ta ba mu da gabanni na dai abu da ba za mu gaba Allah ta biya mu muna roƙon Allah da sunayen ta dawowa da gobin da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da da aure ko a gaba da su yalan mu matakan mu da take sana'a ta lura da fayin to Allah da ganin su muna roƙon Allah wannan da in da da sunayen ta dawowa da gobin da madaukaka Allah ka ba mu da gabanni da ne da ne yake jin karo ma Allah ka zaba mana da Allah ka ba mu wanda za su tausaya mana kun ci rayuwa da talauci da duk mai ke ba ma da Allah ka yarda mana اللهم اعطنا في اوطاننا واعطنا حلمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك وانتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين